لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi آه، بركة مدى وانا يمتي نرانا الهميس يومنا شا آه، 27 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1447 bayan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya dace da lissafin 18 ga watan Disamba 2025 daga nan masallacin ah, mai girma shamakin zazzau wana tukurwa?
gangaren tukuru gangara tukurwa na kasa rike sunan angon nan gangara tukurwa ina buga ne a ciri mun kwakwa kawai ok to
to gangara tukurwa a nan cikin birnin zaria muna darasi a cikin littafin tambihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat wallafar shehin malami salih ibnu fauzan ibnu abdullahi fauzan Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi wato fadakarwa akan muhimman hukunce hukunce wanda suka shafi iyayenmu mata idan ba a manta ba a darasi da ya gabata mala ya kokarin ya nuna mana wato matsayin mace a wurare daban-daban a zamanin jahiliya ga irin wulakancin da aka yi wa 'ya'ya mata da kuma musulunci da ya zo ya dawo musu da martabarsu ya dawo musu da mutuntakarsu ya ba su daraja a matsayinsu na uwaye ko a matsayinsu na matan aure ko a matsayinsu na 'ya'ya ko ƙanni ko yayi to yanzu kuma zai mana magana ne a takaice akan wata matashiya da ya ce ما يريده أعداء الإسلام وأفراخهم اليوم من سلب المرأة كرامتها وانتزاع حقوقها آه makiya musulunci wato yahudawa kenan da sauran kafirin duniya da su da 'yan tsakinsu wato masu yin masu yin rawa a kiɗansu su ne waɗanda suke musulmai ne yan uwanmu ne musulmai amma kuma da tunani irin da turawa watakila an biya su kudi ko an sa su akan wasu mukamai ko suna irin aiki da da turawa na leƙen asiri ko na ƙungiyoyin agaji ko kuma kawai ɓatace da tsabar boko da ya cika tunanin wasu irin da ake cima yan boko aƙida da su da yahudawan iyayen gidansu suna da wata mummunar manufa wadda ita ce a kwace wa mace darajar can da musulunci ya bata sannan kuma a raba ta da duk wani haƙƙi na musulunci a sanya mata wani tunani mummuna farko a san mata tunanin cewa ya an cuce ta an zalunce ta a musulunci ya nuna wariya saboda haka ta tashi ta gwagwarmaya ta tashi ta zama ya kishin ko ya kara haƙƙin mata wannan mummunan tunanin shine abin da makiya musulunci suke so su sanya a cikin ƙwaƙwalwar mace musulma yace inna ada al-islami bal ada al-insaniyyati al-yawma min al-kuffari wal munafiqina walladhina fi qulubihim maradun ghadhahum ma nalatu al-mar'atu al-muslima min karamatin wa izzatin wa siyanatin fil islam lalle a yanzu da muke rayuwa wannan magana malam yana yin ta fa kamar shekara 28 zuwa 30 ne baya yace lalle a yanzu da muke rayuwa makiyan musulunci kai ba ma musulunci kare suke ki ba makiyan dan adam daga cikin kafirai da munafukai waɗanda a cikin zukatansu akwai ciwo to suna jin haushin darajar da Allah ya ba mace suna jin haushin izzar da musulunci ya mace suna jin haushin yadda musulunci ya ce a kiyaye mace a alkinta ta lianna da al-islami min al-kuffar wal munafiqin saboda waɗannan kafirai da munafikai yuriduna an takuna almar'atu adata tadmirin suna so su yi amfani da mace wajen rusa al'umma wa hubalatan suna so su amfani ta a matsayin raga net irin wanda ake amfani da shi wajen kamun kifi yasaduna biha bi'afal imani dan su farauto mutane masu raunin imani wa ashabal gara'izil janiha da mutane wanda suke da karkataccen tunani wanda suke bautata wa sha'awarsu fasikai da mabarnata ba'ada an yushbi'u minha shahawatihimul mas'ura suna so su amfani da ita su more su biya bukatar su da ita sannan su wulakanta ta kamar yadda muke gani yana faruwa a wannan zamanin kama kala Allah ta'ala kamar da Allah yake cewa wa yuridul ladina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima masu bin sha'awar rayuwarsu suna so su gane cewa kun karkata karkata mai girma Allah yana so ya dawo da kukan hanya makiya da ma- ma- ma- mabarnata suna so su karkatar da ku da kan hanya Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa wallazina fi qulubihim maradun minal muslimina waɗanda suke da dattin munafurci da cuta a cikin zukatansu yuriduna an takuna almar'atu yuriduna min almar'ati an takuna sil'atan rakhisa suna son mace kai zama wani abin siyarwa mai arha wani kayan gumama wani kayan ƙari fi ma'aradi ashabi shahawati wannan za'ati shaitaniya wanda za a dinga gabatarwa da masu shedanci da masu biye wa sarransu wato mace ta yi arha ta zama sakaka wadda kowa zai iya kaiwa gare ta sil'atan makshufa suna so a mai da ita kayan siyarwa wanda ake ganin shi tambar wanda ba yi da sutura amama a ayunihim a gaban idansu ya tamatta'una bi jamali manzariha suna so su ga kyan halittar ta su ji daɗi ba tare da sun biya sadaki ba aw ya tawassaluna minha ila ma huwa aqbahu min zalika ko kuma su kai ga abu wanda ya faka muni walidhalika to dan wannan ne harasu ala an takhruja min baitiha shi yasa suke kwadayin su ga cewa duk yadda za su yi su fiddo mace daga gidanta litusharikar rijala fi a'mali jamban ila jambin su kai ta tsakankanin maza a ce ta zama kallabi tsakanin rawuna ta yi kafaɗa da kafaɗa da maza a cikin ayyukan da suke yi auli takhdimar rijala ko kuma ma ta zama baiwan maza abinda ba ta yi mai gidanta a gida ba ta zo tana yi ma wani oga a ofis girmamawa da bata ba mai gidanta ba ta zo ta girmama wasu akan titi ya ce li takhdimar rijala don ta yi maza aiki mumarridatan fil mustashfa don a maida ita nurse a asibiti au mudifatan fi ba'ira ko a maida ita waitress wadda ke raba abinci a cikin jirgin sama din nan masu bada abinci a cikin jirgi au darisatan ko a maida ita malaman makaranta au mudarrisatan ko ah, wato ɗaliba au mudarrisa ko malama fi fusulid dirasa al-mukhtalita a ajin makaranta wanda take cakuɗe ɗeniya da maza ba irin wannan daga ita sai wanta mata ba aw mumassilatan ko a maishe ta ta zama yar wasan kwaikwayo ta zama actress fil masrah akan dandamali ana kallanta a gidan TV ko ana kallanta a YouTube aw mughanniyatan ko ta zama mawaƙiya aw muzi'atan ko ta zama mai karanta labarai fi wasailil ilam a gidan TV ko radio al-mukhtalifa mabambantan ayyuka irin waɗannan safiratan in za ta fito wannan aikin ta fito tumbur babu lullubi in ta zo kuma kafin ma a nuna ta sai an mata wani kwalliya na musamman fatinatan ta zama fitina bi sautiha da muryarta wa suratiha da kamanninta jama'a ku duba ku ga wannan irin zance na gaya muku wannan malamin da kun ga ba a garin da yake ba ba a ƙasar da yake ba yau da wannan rubutun ya yi shi a 1419 1419 yanzu muna 1447 ko shekara 28 kenan 28 wasu masu kima ba a haife su ba lokacin amma ku dubai da yake suranta abin da muke gani a cikin garuruwan iyayenmu da kakanninmu musulmai masu mutunci a cikin al'umman nan wata tun da aka auro ta watakila fita ta bai wuce uku ba a gidan aure sai ran da babanta ya rasu ko uwata ta rasu ko na abu makamanta haka in za ta fita ma sai da dare da yara 'yan rakiya ko da mai gidan ko da kanwan mai gidan a mutunce ba wanda ya santa ko sunanta ma ba sani ba unguwa yanzu mu kuma mai muke gani shine wannan abu kullum gogoriyan mu shine a ce wancan nurse ce wancan likita ce wancan mawaƙiya ce wancan ai pilot ce kai masha Allah ai iyayenta sun mori pilot ce kullum tana kan jirgin sama wancan ita kuma ta wallahi da ke da ita kuke yayi abinda Allah zai duku bayan shekara uku hudu biyar goma an daina yayinta shikenan sai sai ta zama abin tausayi ta zama abin kwatance lokacin da ba ta yin aure ba wanda zai aure ta kuma wanda suke bata kuɗi yanzu ba za su bata ba saboda sun daina yayinta wasu sun taso da tana gidan mijinta ne ta yi aure yau shekara goma yanzu ta ga albarka haihuwa ta haifi ɗaya biyu uku sun fara tasawa kuma mace mai daraja a cikin al'ummata amma ne ta zama wulaƙantacciya kuma wannan ba zai hana na baya su koyi da wannan ɗabi'a ta ba duk inda kika zagaya yanzu kowace ya fatanta shine ta zama kamar wance da wance da wance wadda suka shahara a facebook ko a twitter ko a whatsapp ko wadda ta shahara a gidan rediyo kaza ko tv kaza su kawai suke ba su sha'awa saboda ana ganin ta a screen ana cewa ai tana hawa motar miliyan 18 ai tana zuwa umara da ta ga dama saban Allah da take yi da ta zama fitina a cikin mutane bai dame mu ba to wannan ba karaman musiba bace jama'a shi sa wajibi ne mu hana ƴaƴanmu da matanmu da ƙannanmu mu'amala da waɗannan abubuwan irin wannan wani mu'amala ku dai ji abin da yace yace abin da suke so kenan su a can kafashen su an riga an gama wulakanta mace mu ne nan mata suke da ragowar mutunci da daraja a can kasashe sa riga an gama wulakanta mace saboda yanzu a kasashen turawa idan mace ta kai shekara sha takwas to babanta da mamanta ba su da umarni ko hani a kanta ran da ta yi birthday na sha na 18 years za ta iya barin gidansu ta ɗauki jakar ta kawai ta ɗakin saurayinta kuma ba wanda ya ce tuksasa mata aka je aka kai ta ƙara za a ce ai ta zama adult tana da 'yancin kanta za ta iya rayuwa da wannan mutumin su zaman daduro iya rayuwarta ba wanda ya sai hana haka suke yi aure ma sun daina yi daduro kawai suke abinsu to abinda suke so su kai ga mutanen mu kenan sannan ba sa lullaba jikinsu ba sa saka hijabi ba sa saka dan kwali ba sa saka gele duk wannan abu da za a saka a sitar jiki ba shi bane damu su sannan kuma duk aikin da maza suke yi shi suke yi yanzu ku lura ku ga yadda wannan ɗabi'a ta kai gare mu a mai da mace ta zama mai watsa labarai masu kallon labaran ba labaran suke kallo bai ta suke kalla saboda kan suna yin comment mai suke cewa ai ta burge su ba haka bane ko ba ta aure ce kuwa a saka ta zama nurse tana kula da maza a asibiti mazan nan a cikin patient din wani zai mata kwarkwasa ko wani ya neme ta da fasikanci guda nawa aka yi ko a sata ta zama wato mai talla ta dinga fitowa tana tallan kororo roba tana tallan atamfa tana tallan abaya tana tallan wata ma tallan awara a cikin tv ai duk kuna gani duk kuna da waɗannan wayoyin android duk kuna gana abin da muke magana yi to wannan duka rashin mutunci ne da rashin kunya da rashin albarka saboda haka mu daina promoting ɗinsu mu daina goyon bayansu ba abin arziki ba ne a da idan ya ta yi irin wannan abin za a yi bakin ciki a yi Allah wadare a yi mata addu'ar shari'a yanzu kuma murna ake yi so da haka kowace ayan ta taso in ta ga alama tana da kyakkyawar kira ko halitta so take ita ma ta tafi can sannan kuma dama akwai wasu su waɗancan shaidan da suna nan suna farautar su za a kira su audition a ce an gayyato su a zo za a tantance su idan aka ce yanzu wani kamfani ya yi sanarwa yana neman budurwa ya shekara ashirin da uku da za ta fito a cikin wani fim sabo duk wata take ganin ta cancanta ta zo sai ka ga yara wajen hamsin sun je masu yin wannan shekarun a dinga duba halittar su kamar za a ce ragwalayya a je a ce wannan ta juya wannan ta tafi ta dawo a ce ta yi magana haka za a zaɓa fa wanda aka zaɓan nan kuma wai muna mata kallon ai ta ci riba alhalin ta halaka ne Allah ya tsare mu yace wattakhadhatil majallatil khali'a min suwaril fatayati alfatinatil ariyati wasilatan litarwij majallatihim wa taswiqiha sannan kuma da tatafai da majallu na na na na labarai irin na na na fitsara abinda suke sakawa a bangon su sai su saka hoton wata kyakkyawar budurwa kyakkyawar mace ta ci kwalliya saboda da haka ne za a siyar ba ku ganin ko billboard ne za a yi ko wani talla ne sai a saka hoton wata me yasa dole sai hoton ta me yasa a jikin sabulu da makilin dole sai hoton mace me yasa ko kun lura saboda da an ga wannan kawai shiga ta a wannan mai kyau ne saboda hoton nata me yasa su ne suke yawo da sunan marketing suna sai da abubuwa anguwa anguwa lungu lungu da kasuwa kasuwa واتخذ بعض التجار وبعض مصانع من هذه الصور ايضا وسيله لترويج بضائعه haka nan wasu kamfanoni da wasu 'yan kasuwa su ma da mata suke amfani in za a yi tallan kamfanin magi kamfanin shinkafa kamfanin data kamfanin indomi kamfanin sabulu kamfanin atamfa kamfanin sai da akwatuna duka suwa suke wani tallan yanzu mata 'yan uwanmu da ƙannanmu da yayyanmu hausawa fulani da nufawa da bare-bare kuɗin dai ne suke wannan tallan ya ce wadda uhadin suwar alama a ruzafi mutadatin sannan su dinga sakawa a jikin label ɗin kayan siyarwarsu shi ne a jikin ashana shi ne a jikin kwalin minti shi ne a jikin fiye wata komai shi ne wa bi sababi hadhihi al-ijra'atil khati'a saboda wannan abubuwan takhallatil mar'atu an wazifatiha al-haqiqiyyati fil bayt shikenan mata sun bar asalin aikin da Allah ya ɗora musu asalin aikin da annabi ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace ita ce in charge a gidan mijinta kowace ta bar wannan aikin ta kama wani aiki daban min matsarra azwajahunna ila jalabil khadimatil ajnabiyat wanda wannan yasa dole mazaje su dinga daukar yar aiki wata yar aikin ma ba musulma bace wata ma ita ma karamar yarinya ce bata ma girma ta hankalin kanta ba wata bazawara ce sakin wawa wata kaza ce wata kaza ce wata ta koya mai ƴaƴan kiristanci wata ta zama ta zama ta zama ita ma kamar kishiyar mata gidan mai gidan yana kula ta ko wani makwabci an yi haka da yawa ko wata kuma ta canza ma ƴaƴan ku tunani kai wata ma ita ita da yaran gidan maza za ta dinga nata rashin rashin hankalin to shikenan ita mace an ce ga aikin ta a gida da aka auro ta a cikin a cikin Qur'ani a cikin sunna ta bar wannan aiki da ta kama wannan aiki a waje ta dauko wata ta zo ta mata wannan aikin ko kun ga abun nan din kuwa juyin jihad aikin ta na gida ba ta sanye shi ta tafi wani aiki wannan aiki kuma dole sai an yi shi ta dauko wata ta kawo ta aje mata ta ce ta yi to wannan ita ke mijinki girki ita ke mai shara in ya dawo gida ita zai gani ta ce sanda zuwa alaji ta shi ta kai shi ta kai mai ɗaki ta kawo mishi a mai sunan shi breakfast ya ce abincin nan ya yi daɗi ta ji daɗi a ranta ta yi murmushi ke kuma ki fita ki basu su wuni wata mata ta ta kwana su wuni ai ba mala'iku ba ne ba waliyai ba ne mutane ne a jikinsa akwai jini da tsoka irin na kowa sannan akwai shaidan yana gewayawa dole barna ta faru mu muka sai wa kanmu duk abin da ke faruwa kin ba aikin ki kin tafi wani aiki kin ba yaran ki da ma'aikaciya ki kin tafi aiki abin da baki yi wa mai gidanki ba kin je kina yi a can waje aure nawa ne ya mutu yanzu akan miji ya ce bai yadda matar shi ta je aiki ba da yawa kuma yana da gaskiya shi yace ba za ta yi aiki ba ta zauna a gida ta ce ai wallahi baka isa ba bayan mun sha wahala ta yi karatu wallahi dole ce ta yi aiki shike nan sai a rabu guda nawa daga baya kuma ta je bawan bawan karatun dan kama za mu zo mu magana akan hukuncin aikin mata ba mun ce bai halarta bane amma za mu zo mu magana akan sharɗan da za a yi haka na farko tukunna ya zama da cewa kina da buƙatar aikin kuma al'umma tana da buƙatar irin shi kina da buƙatar shi ne ke uwan marayu ce ko mai gidanki bayi da abin yi ko iyayenki ba su da abin da za su baki ko suna da bukatar ma taimakonki to wannan ya halatta ki fita ke aiki saboda kina da bukata ɗaya kenan na biyu aikin da zaki ya zama cewa al'umma ta da bukatar irin shi akwai aikin da mata suke wanda al'umma ba sa bukatar irin shi ni na faɗa kullum ra'ayina na san wasu suna jan haushi amma ra'ayina ne me yasa mace ta yi soja soja mace bahaushiya fulani musulma ya kano ko zare ko sokoto mai ta da soja kurtu a nan cin didbaran a dinga dukanta ana kwallo da ita a mata a ciki sai ka ce wata shi'uma ko wata fatalwa me kai ta to wannan aiki musulmi ba sa da bukatar shi a wurin ki ni a tunanina amma musulmi suna da bukatar nurses za su kula da mata yan uwansu to wannan zaki yi baki jiki a ba wai nurses wanda su suna kula da katti ba wannan kenan sannan in za ki fita ya zama da kin yi aikin ki na gida kafin ki fita shine asali ba wai kawai ki tsallake ki fita ki ce to ni na ba in ka tashi ka ka sayin da zaka yi sannan ya zama da cewa mijin ya yadda sannan kuma ya zama da cewa zaki shiga wadda ta dace da musulunci zaki fita kuma in kin je zaki kiyaye mutuncin kanki wani abin da zai baki mamaki shine wai mace tana aiki ba ta zama a gida kuma ba ta yadda mijinta ya aure ba kuma again to ya take so yi shi ko a duniyar nan ai sai ki bari akalla ya ce yana da wata matar da in ba ki nan za ta yi mishi za ta biya mishi bukatun shi ne da kullum almuhim abin da suke so kenan mace ta ba aikinta sai a je a ɗauko 'yar aiki wadda take ba 'yar uwarta ba ba ƙanwarta ba ba jinsinsu ba a ji a ɗauko ta wata ma daga ƙasa arna a ba mata 'ya'ya tana kula da su ta canza musu tunani canza musu tarbiyya wata ma ta sata yaran wata rana ko kuma a zo a tarar ta ta, ta, ta yi ma wani duka ta ji mai rauni duk ana samu ko ko ta kawo musu ma nan ɗabi'u ko ki zo ki ji yara suna addu'a coci saboda kin ɗauko arniya kin kawo gidanki kin ajiye ke kin tafi neman kuɗi kuma kuɗin nan hayo baki same su ba hayo ba su suka ne a kanki ba adadi me amfanin wannan aikin da mata suke ba su mai Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa a li tarbiyati auladihim wa tanzimi shu'uni biyutihim mimma sabbaba kaseeran min alfitan wanda ya jawo fitina da yawa wajalaba aziman min ash-shururi ya zawo sharri mai girma yana zaune a cikin gidanki da mijinki sai a zo a ce kuma gashi wata ya aiki kuma ita ma ta san mijin ya san ta ya mace wani ma haye mata ciki to gara ma wanda za a ce ya ce bari ita ma dai ya aure ta ana samun irin wannan ko lanta na yi wani yare na gada zaman ta haka kawai gara ita ma ga ɗakin nan bari a gyara mata biya sadakin ta dan a yi abin a musulunce hankali ya tashi a yi fitina a yi fitina a wasu ma a faɗo amma da ya fi sauƙi wannan ba haka ba ne yawa akwai wata malama ce ma mai wa'azi haka ya taɓa faruwa da ita malama ce ma tana yawan wa'azi da masu da maguzawa ta ajin aiki a gidanta ogan ya ga cewa ya aikin nan kuma gashi shar masha Allah ita ma ba inda ba za a nuna ta bai ce malama ito la yumina adukum ta hibbu li akhihi ma hibbu li nafsihi min alkhair eh wannan yarinya aje a kira iyayenta suka zo shi to ita ma yana so ne zai bata darajar da Allah ya bata ga ɗaki nan malama ta ce aiko nan duniya ba ta yadda ba to ƙarshe dai malama sai da aka mata saki ɗaya a sanadiyar wannan daga baya dai malama ta ga cewa ba sarki sai Allah malama ta hakura ta dawo ta miƙawa sarauta Allah ta zuwa sarauta Allah ido har yanzu suna nan suna zaune lafiya to kuna fahimta wannan yau fa karatun fa tsumagiya kan hanya ce ko eh tsumagiya ce malam yace inna na la numani'u min amalil mar'ati kharija baitiha yawwa yace ba mu hana mace ta yi aiki a wajen gidanta ba idza kana bidawabit al'atiya amma da waɗannan ka'idojin da ke zuwa na farko an ta hata da ila hadha al'amali aw yahtaja mujtama'u ilayhi ya zamana cewa wannan aikin tana da bukata zuwa gare shi ko kuma al'umma na da bukata da haifu la yujadu man yaqumu bihi min rijali ba wanda zai iya sai ta aikin ya zama asali kina da bukatar shi bukata ta gaske amma akwai wadda ba abinda take da kudin ta in banda zubin adashi da siyan hijabai da gelulluwa da siyan zinari kin ga ba ta da bukatar wannan kudin ba ta da bukatar in ta dau adashi in ta dau albashin ta bata san me za ta da shi ba sai abin da ya taso kawai na gasa tsakankaninta da wanda suke aiki tare ko da kawaye to wannan bai halasta ya aiki ba mun ba ta da bukatar shi mijinta na da arziki da wadata da zai mata komai akwai wadda motar da take hawa ta jigon aikin ta mijin ce shi yake zuba mai shi yake yin juye in ba ta je wajen aikin ba ma shi yake kira ya ce yau tana da uzuri ta tafi asibiti har wannan ma shi yake mata in za a yi promotion shi ke zuwa ya mata jarabawa ina amfanin wannan akwai wani abokinmu wallahi da matar shi take aiki a wani airport daga inda take zaune zuwa airport din wallahi da ya lissafa kuɗin mai da yake biya a sha mai a wata aje a dawo ya fi kuɗin albashin misali in albashin ta dubu ɗari da hamsin ne to ana shan man ana shan mai a yi gyaran mota na dubu ɗari biyu sai ce wance eh wannan aiki bai da wani amfani ni ki zauna a gida duk wata in baki wannan kuɗin kawai ta ce aka fau ba za a yi haka ba wai in ya bata kuɗin shekara uku zai mata promotion kuma ita wannan aikin kanin babanta ne ya samu babban mukami ya samu mata appointment ya za ta ce ba ta yi ba ta kace muku labari auren nan dai mutuwa yi a nan cikin abu ma an yi irin haka miji ne attajiri ya ce ki bar wannan aikin duk wata zan baki irin albashin da ake baki ta ce ba ta yadda ba so ta fi so kullum da ta yi wanka ta fesa turare ta sa gilas ta fita ta je ofis ta yi wannan murmushi ta yi wancan gatsi ne wannan ya mata kwakwata abin take so kenan a dinga cewa wow hajji yayi fa kin fito fa ce Allah ko shi ne kawai shi ne ko abin da ke da hankalin to wallahi shedan ne wannan shashancin da haka sai ya zama in cewa aikin tana da bukatar shi eh na biyu an yakuna zalika ba'da qiyamiha bi amalil bait alladhi huwa amalu al asasi kafin ki fita sai kin yi aikin ki na gida ki yi shara ki wanke banɗaki ki yi wanke wanke ki dafa mai gida da yaran gida abinci ki saka shi a kula intact komai ya zama a ajiye sannan ki fita idan baki wannan ba ba a yin natila ba a yi farilla ba amma maza da yawa yanzu dole sun koyi girki sun koyi cin abinci a dandali sun koyi wuni da yunwa saboda matansu ma'aikata ne matansu likitoci ne matansu 'yan sanda ne matansu malaman makaranta ne matansu 'yan karota ne dole aka sake haƙura bai da suka yi sun haƙura sun koyi duk inda ake sayar da abinci sun sani duk inda ake sayar da abinci mai ɗan gishiri sun sani duk inda ake sayar da ake samun mai arha sun sani saboda matan ba sa yi akwai wanda sai dai ya dafa ruwa da kanshi sai dai ya wanke wanke wanke da kanshi in zai in zai wanke cokali sai ya je da kanshi ya wanke to wannan bai halatta je aiki ba wanda ba ta mijinta aiki saboda wai za ta je aiki ko kuma ta dawo a gajiye ta ce wallahi ni dai ba zan iya abincin nan ba yau wanda ma ta yi kirki ne fa in ta zan ta gaji a hanya sai ta roƙo mishi take away sai ta sai mishi take away ta taho mai da shi da ta zo ko ta dunguran mai alida ta ce ka ci wannan ina gaji wannan fa mai kirki kenan ba na uku an ya kuna hadal amalu fi mahitin nisa'i ya zama da cewa aikin a tsakankanin mata ne take yin shi ba cikin maza ba ka ta'alimin nisa kama a ce malama ce ta islamiyyar matan aure ko ta yan mata ko makamantansu wata tsiyib wata tsibib au tamridin nisa ko kuma a ce wato likita ce ko nurse mai kula da mata wannan saboda ana tsananin bukatar shi ba wai a ce ma'aikaciyar banki ba ce in ta je ta zauna a counter duka kwasominta maza ne ko ma'aikaciya ce a ministry wata ma ita ce ma shugaban minister ita ce farmsec wata kuma ita ce supervisor da ire-iren waɗannan ayyukan da dole ta yi cakuɗeɗeniya da maza alhalin Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna zauna a gidanku ya ku mata wala tabarrajna kada ku dinga fita tabarrujal jahilatul ula irin fitan maguzawa shine cakuɗeɗeniya da maza yana cikin fitan maguzawa Allah ya kyauta wa ya kunu mun'ajilan anir ruja ya zama aikin nesa take yin shi da maza abin takeici hatta kasar da malamin da yake raye Saudi Arabia ta fada wannan kuskuren da a Saudi Arabia ba sa yin wannan abu ko ina ka je maza zaka gani amma yanzu kina isa airport din Jidda zaki fara ganin mata ma'aikata a wajen passport wajen da ake passport stamp da sauransu ko ina su ma sun zuba mata a hotel abin da ya rage kawai mata su fara tasi shi ya rage kawai a maka da madina amma kin je matsam za ki gansu in kin je mai suke ci mishi bakala shago kamar provision so za ki iya ganin su in kin je balantana kuma a hotel haka ne in kin je irin molat manyan kasuwannin nan na yan gayu supermarket na mada za ki gansu irin yadda kuma yanzu abin na mai zama ka yanzu akwai makarantun da za ki ga duka ma malaman in banda hidiman sama duka sauran mata ne sun fi su arba'in duka mata ne kullum guda takwas sun tafi awo guda shida suna a maternity leave guda uku tsannan su za su yi aure za ka guda shida kawai zai gani watakila kuma shidan ba wata ta zo da kayan tallanta wata zo tana saƙa wata zo mijinta ya ɓata mata ne a gida ta zo tana tana ta huci guda ɗaya ce kawai ya ce shiga ji to ma- to to malam sannan ta tashi shiga hidimasta ya rasa yadda zai yi da su to da wannan aikin ba shine aikin su ba duk gayin makarantu sun lalace yanzu saboda kawai duka mata aka ɗauka malamai kamar babu wanda ya karatu sai mata zama kuma har gani ake wannan ci gaba ne gani ake ci gaba ne al'umma ta ci gaba wannan katin da nake sunan shi ƙauyenci ba haka bane kallon ba ƙauye ake mutu wanda yake faɗa wannan karatun amma dai shine a cikin karatu kuma in ba a bi gaskiya ba ba za a- ba za a- ba za a daina ganin ba daidai ba ba za a daina ganin ba daidai ba na farko duk abin da ya kamata ta samu ladan aure ba ta samu ba daidai wannan lokacin saboda tana can tana neman duniya duniyar da ba ba za ta mata amfani ba na biyu bayan da za kuma ta samu irin wannan wato a, kyakkyawan tunanin da kyakkyawan zuciya da ake son mace da ita na tausayi da haƙuri domin yanzu duka hankalinta yana kan kuɗi ita ma ta zama kamar kowane ɗan kasuwa a kan kuɗi sai ku rigima da ita sannan da haka ne suke haɗa ƙungiyoyi na kashe auren juna idan an zo an zauna wannan ta bada labarin matsalarta wannan ta bada labarin matsalarta a ziga ta a ce in kin je in yi miki ki cicci mishi shi din wane nasiru ne ya isa ma ba nan ya taso ana kallon shi ba aka ma taimaka aka bashi ke wallahi kaza kaza kaza kaza shike na je tawo wannan dokin a, kara din ta faro ta kari shikin ta zama bazawara kuma a cigaba da gulmarta a cikin sabrun din ta kashe wannan tabbatar ta ne mata da mutane in rena hankali ko su suka zuga ta ba ba ku ke yi ba Allah ya kyauta malam ya ce wa kazalika la la mani'a bal yajibu alal mar'ati an tata'allama umura diniha wajibi ne mace ta fita ta koyi abin da ya shafi addininta wala mani'a an tu'allima min umuri diniha man yataju ilayhi kuma ba a hana ta koya ma wani abin da ta iya na addini ba wa yakunu ta'alimu fi mahitin nisa amma mata isu isu wala ba sa an tahdura durusa fil masjid wa nahwi babu laifi mata su halarci masallaci kamar irin nan kenan dan halartar karatu ko bita ko wa'azi ko tafsiri ko makamantansu wa takunu kuma ta kasance mutasattiratan ta sa kaya irin na shigan musulunci ta suturce jikinta wa mun'azilatan anir rijali kuma ta zauna nesa da maza ala dawi ma kanatin nisa'u fi sadar al-islami yu'allimna wa yata'allamna wa yahdurna ila al-masajid kamar yadda mata suka kasance a farkon musulunci suna fita su je su koyi ilimi suna zuwa ana zuwa wajen su a koya su Aisha su Hafsa su Ummu Salama su Amra da makamantansu suna su Ummu Dardai suna koyarwa ana kuma koyar da su sannan suna zuwa masallaci wajen karatu wajen tafsiri wajen muhabara duk suna zuwa amma ba wai yadda mata suke fita su je kasuwanni su je biki su je kaza su je kaza su kai talla su kai can su kai goro su su kai mari ba irin wannan ba sun za su fita za su shiga musulunci za su je kuma inda musulunci ya ce a je daga nan kuma su koma gida amma yanzu ba ka gani ko ina ka fita in kasuwa ka je mata ne in tashan mota ka je mata ne in asibiti ka je da ma'aikatan da feshan din duka mata ne ko ina ka je inda ka san ka je gidan biki Allah ya kyauta to wannan shine abinda ba shi haka wannan shine abinda a gani abinda wato a Yahudawa suke so su sanya mata a cikin shi kuma abin takeici sun ci riba ina ga sun ci riba wajen kashi 70 bisa 100 tun daga canza tunanin har ya zama abin da muke faɗi ɗin nan yanzu to ana mishi kallon ƙauyenci kuma yanzu ni wannan magana da nake yi wallahi inda a ce saurayi ne ni ban yi auren fari ba sai na rasa mata a garin nan ba haka bane na rantsi da Allah sai na rasa mata duk wanda nace zan aure za ce ke wannan zafin kai ne da shi yana hana fita aiki wallahi haka za a ce ko yanzu ma na yi wa kaina ka sasaba yanzu in akwai wato da a- aka yi ne bani shi kenan an fasa a ce wannan ai ai ai ai wannan wannan ai ba kauye ne kuma wannan abin da muke faɗa shine yake cikin karatu ɗaya kenan sun canza akaliyar kuma an wayi gari kowa abin take so ta ta zama kenan yanzu duk yadda ka gamu da ita da ka ce mata me yake so ki yi so take ta zama nurse ko likita ko banka ko pilot ko accountant ko pharmacist abin da kike so zama kenan ko kuma ta ta so ta zama kamar wata yar yar yar fim a Kano ko a Kaduna ko a Lagos ko wata yar rawa a TikTok yaran mu ne na musulmi Hausa ga san su suke wannan abu wasu su ma sun yi sauka alkurani irin yadda kuka yi dinnan wasu su sun taɓa yin musabaka kuma su ma suna da iyaye suna da masoya suna da ƴan uwa to abin takaicin shine idan barna ta wayi gari ta zama abin tallatawa abin da kuma ake ganin kamar abin arziki ne me kwanda aka ce wannan ita ce mahaifiyar wance da take yin fim za ta dinga ɓoye kanta yanzu kuma da za a ce a nan akwai wanda ita take yin fim da ta zama babba a nan sai mun dinga girmama ta saboda za ta zo da mota ne nan babba ta tsaya kuma sunan ta hajjiya kuma mu dinnan da muke katin za ta dinga mana alheri alaman Allah ya ci da malama muda sai ta sa ƴan nan ta biya mushi umara sai ku zo a girmama ta ba haka bane kuma ta haifi ƴan iska amma ana girmama ta Allah ya kyauta Allah ya mana sutura Allah ya shirya mana zuri'a Allah kuma ya ba mu ikon gyara kurakuranmu don tabbas al'umma tana cikin kuskure ta wajen fahimta game da matsayin mace a cikin al'umma babu shakka kuskure ne mabayyani ya saba abin da ke cikin al'adunmu da addininmu ubangiji Allah ya bamu ikon gyarawa Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko tambayoyi da yawa kuma malam ta Assalamu alaikum. Ta Allah ya saka wa malam da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wa malam a cikin mizaninsa. A saurara da Allah. ‘Yan uwa masu albarka ya kamata mu fahimci mu fahimci bambanci tsakanin abin da kowa ya saba yi an gane da kuma abin da shari'a ke so a aikata. Yawan masu aikata abu baya sa shari'a ya canza hukunci ya halatta shi. da Allah gane kuma karancin masu aikata bai sa a ce to tun da haka ne a bar shi yadda shari'a ya zo haka ake yin shi kuma haka ake hakura da shi kuma wannan bayanin da kuka ji malam yayi ina iya tunawa shekara goma baya ya taba gaya min irin wannan wata rana mun fito ina muna tsaya bakin department sai ya tsaya na ce Allah taimake doctor sai muna tattaunawa game da rayuwa sai ya ce ya ce min kaga wannan rayuwar ya kira da sunan da ya saba kira na da shi ce kaga wannan kaga wannan bokon na ce ce bokon nan guba ne ce karfa ka ce wai a'a ni na sha daidai nawa kai ma ka sha daidai naka wato rayuwar ne take juyawa ana kuma canza tunanin mutane ba tare da kuma mutane sun farga ba suna ta barin addini suna jin cewa normal ne ma kawai ai ta yi hujjan shine ai wana ma na yi wana ma na yi wana ma na yi sannan abu na biyu idan mutum na faɗan gaskiya bayan da iyalai ko da za ta shafe shi haka ake faɗi an gane yanzu malam yana da dokta a gidan shi an gane magana kuma malam malam prof ne kun gobe in ne matsayin karatu ne ake magana ko mahimmancin karatu ina ga dinnan wajen ba wanda ya kai malam sanin mahimmancin karatu to amma abin da ake so a nuna mana shine illan da hakan ke yi mana na faɗa ina jin sati biyu ko sati uku baya a nan wajen cewa a baya za ka samu wata uwa wanda ba ta ko ko firamare ba ta gama ba amma ta haifi profesoshi guda kaza a yau kuma za ka samu profesa ta ka samar da mai digiri ko guda ɗaya wallahi suna nan me dalili saboda ita wancan uwan ta haƙura da nata rayuwar sai ta gina rayuwar ƴaƴanta ita kuma wannan ta haƙura da rayuwar ƴaƴan sai ta gina nata ita kaɗai to cikin su biyun nan waye fa kokari kenan na'am to da musulunci shi abin da yake so da za ki iya yin wancan aikin lafiya lau kuma ki tattala rayuwar ƴaƴan nan lafiya lau ki tattala rayuwar mai gidanki lafiya lau sai ya ce to ba komai kuma ki kiyaye dokokin da ake so in kin fita kiyaye sai ya ce to ki ta aiki babu laifi amma in ya zama yanzu dole sai an bar guda ɗaya ɗaya zai tafi don so samu ne ki bar wannan duniyar cin ki kama Allah ki tsira ki tsiratar da wasu da Allah mun fahimta ina jin mun fahimci sakon da malam ke so ya gaya mana sosai Allah ya dakatar da mu malam akwai tambayoyi yau da yawa wannan tambaya guda biyu na farko suna magana ne akan iyaye na farko na farkon ma iyaye ne masu sa ma yara talla su ɗaura ma yara talla su tafi kuma tun karfe takwas na safe ila har sai su kai dare ba tare da sun dawo ba da za su dawo abin da ya damu iyayen shine kuɗin su ya dawo curcur in ko kuɗin nan ba su cika ba to tana iya watsa ma mutum kuɗin ma cewa ya koma ya kawo mata cikon kuɗinta don Allah tana roƙon a ja hankali game da wannan ɗabi'a.
ba shakka ɗabi'ar tallace-tallace a saurara tunda muna magana akan gyaran tarbiyya ne mu sani cewa ɗabi'ar tallace-tallace musamman ga yaya mata yana daga cikin babban hanyar lalacewa su duwa da ta sallama yadda mace budurwa ko kwaila a ɗaura mata tallace ta yawo ba a san ina ta je ba duk abin da ke gani kake zargi kowa sai kanki babu shakka cutarwa ne ga rayuwarta lalata rayuwarta ne da haka mu kiyaye gara a haƙura da talaucin da ake ciki inda ana samu a ci a sha alhamdulillah da irin wannan tallace tallacen ni na ɗauka ma wallahi yanzu yara mata sun daina yin talla a ɗauka a sha yanzu ana yi saboda ai an daɗe ana wa'azi a kai an daɗe ana hanawa cewa ba daidai ba ne yarinya budurwa ta tafi bakin dandali maza su zo su kewaye ta suna ta mata iya da fitsara wani ya ce zai mata juye wani ma wurin ya dinga ce mata matashi haka suke wani ai matashi ce ma kawai wani ya zage ta wani ya ci mata mutunci sannan kuma ta dawo gida ke ma kin hausa da fada saboda kuɗi ya bata ko kuma saboda ba a siyar ba wannan ma duka hanyoyi ne da suke na lalacewa wanda ya kamata iyaye mu tuba mu gyara mai da malam Mahmud ya faɗa wannan yar ita ce mustaqbalinki ita ce idan ta zama mutum ya kirki zaki dinga samun alherin kirkinta ko kina kwance a kabarinki in ta zama mutum mai kirki za ta dinga miki addu'a ko da shi tana tuna ki to da shi ta karatu kenan kullun tana wajen talla Allah ya kyauta na tambaya na biyu mana da alaka da ta farkon cewa ta yi iyayen da yaran su maza ba sa sana'an komai amma kuma suna kawo masu kuɗi kuma suna amsa har ma yanzu wannan abin da suke kawo ya ta'allaka in sun kawo a sa albarka in ba su kawo ba za a sa ba kuma ba ta san inda suke nemo wannan kuɗin ba to su dai kuɗi dai dole sai an yi sana'a ake samu ko a yi ta halas a samu halas ko kuma a yi ta haram ko to yaro ya zo da kuɗi ke baki san sana'a shi ba ki san aikin da yake ba kuma kin karba a da na san iyaye ko kyauta aka ba mutum kuɗi zo da shi gida sai sun bi sawu sai an tabbatar ka ce wane ne ya baka ko mijin wance ne ya baka ko abokin baban ku wane ne ya baka to sai an aika a je a tabbatar shi ya baka duk da haka ma idan aka tabbatar shi ya baka din kudin sun yawa sai a kwace ce to karka sake an sayar wannan kudin a gurin babba ya baka ce a ko in tuwa yaro bai sai ba da ya kawo gida amma yanzu ce yaro ya je ya dauko kudi ya kawo miki biki san yanka aljihu yayi crypto yayi shashatau yake yi ko dan yahu ne baki dai sani ba ke kuma kina ta shi mai albarka yana ta zuba miki a suhutu annabi da ya ce duk naman da ya tsira daga haram to wuta ce tafi cancanta da shi haka da ke da shi duka wuta kuke ci haka iyaye mu dawo cikin hayyacinmu tarbiyya da Allah ya danka mana amana ce mai girma kuma Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara mu kiyaye ƴaƴanmu da kanmu daga wuta Allah ya sa mu tuwo mu gyara
na'am a tambaya ta gaba ce da Allah malam hukuncin ba da namba ga abokin karatu ko abokin aiki
Namba waya idan akwai bukata za ta saki ba wani bukata wadda take karɓaɓɓiya a shar'ance to ba laifi a bar shi ma'ana kuna wani aiki ko ta sana'a tare ko kina sana'a ke a cikin gida shi kuma shi ke kawo miki kaya shi ke miki supply ɗin albasa ko magi ko tumatiri ba laifi don kin ba shi lambaki shi kuma ya kamata in mai mutunci ne ya san wannan kawai ya karɓa ne saboda wannan alaƙar ta sana'a ba ruwan shi da ganin status ɗinki ko yana miki laikin ko kuma cikin dare ya ce miki salam ko ya dinga aiko miki da wasu fikoki haka wannan fatsara ce babu bukata wannan da zaran kin gana miki hako ki bulo kaɗan banza kawai ki bulo kashi kawai in kina son kira shi kira shi amma shi ba zai ganki kin zauna lafiya saboda shedan yana nan yana yawo yana kawata wa mutane abubuwa munana ku ga abin da aka cewa sahabbai fa Allah ya ce musu in za su yi magana da matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa su matan su dinga magana gatsai-gatsai Allah ya ce wala takhda'ana bil qawli kar ku dinga magana kuna lallausa muryarku wa yatma allazi fi qalbihi marad kada wani wanda yake da cuta a zuciyarsa ya dauka kamar kina bashi green light ne kalli zamanin su fa sahabbai ne ba waɗannan mutanen kirki ne ba amma a cikin sa Allah ya ce ta yiwu akwai wanda zuciyar shi akwai wani rauni zuciyar shi akwai wani wani fitsara to in wata mace ta zo wurin shi ta yi magana da zaran ya ji maganar haka alamar kamar shawaba sai ya ɗauka wai tana nuna mai ne fa akwai akwai mahalli fa in kana bukata kuma ita hala ba haka take nufi ba guda nawa ne yan acaba da yan kasuwa da masu na pep suke irin suke samun kasa cikin irin wannan abuwa da mu malaman makaranta mu malaman makaranta ba cikin wannan haɗin ai wata yarinya za ta yi maka farfar da ido sai ka ɗauka son ka take ashe kuma ba haka bane ashe tana gwada ka ne idan kai soko ne sai ka biye mata duk abin da ka fara sai san su zauna su ta fira akai ana mai da kai sha sha sha ko Allah ya kyauta yawwa na na gaba malam ta ce don Allah yi ƙarin bayani game da sana'o'in da ya kamata mata su wato ayyukan da ya kamata mata su yi na gwamnati na'am kamar yadda muka ambata ayyuka da mata za su yi in ya cika wancan sharuɗan ya zama na aiki ne wanda bai saba da mutunci da tarbiyyarta ba wannan kuma ya danganta da irin aikin da wajen mace ta iya ma'aikaciya asibiti likita ko nurse amma wurin da ya kamata kuma da shigar da ya kamata ba ta iya malamin makaranta amma shi ma wurin da ya kamata da shigar da ya kamata za ta iya yin wani kasuwanci akwai kasuwanci iri iri dama da mata suke yin daga cikin gidajensu ma wasu suke yin shi ko kuma koda ya kama ta fito ko tana da shago ko tana da wani workshop ko a ina take za ta yi wallahi mu yanzu da muke malamai a jami'a misali muna da abokan aiki mata wanda wallahi wata saboda da ta kame mutuncinta wala tsoron mata magana ma maza suke har malamai har na sama da ita wala ba wanda zai iya mata magana ta rashin mutunci to ta kame mutuncinta babu abin da zai hada ka da ita sai aiki ta yi shiga mutunci ta ta shiga ofis ɗinta daga ofis ta je aji daga aji ta shiga mota ta koma gida ba ta gaisawa da kowa ba ruwanta ba ruwanta da kowa amma wata ko za ta zo ta cakare in ta wuce sai ka ji kanshi kamar amarya ta wuce daga kuma za ta gaisa da kai ta tsaya ta yaka ta ce malam kenan kwana biyu kin ga wannan ai wannan ai hannu ce ko to wannan dole kiga ana dole kiga mutanen ta sun zama da yawa masu gidaje suna da yawa tana da samari kuma tana da miji a gida to da ya danganta ne ga abin da zaki da ka mata ku kuma irin sana'o'in iyayenmu na da kina sai da daddawa da kanwa da kuka a gidanki in ke attajira ce kina sai da atamfofi kina sai da fridge kina sai da akwati har mota ma zaki iya siyarwa ki saka a status da sauransu ko kuma kin iya a saurara kin iya karatu ciki alaran mace ki kuma islamiyya a gidanki ta matan aure ya ma fulada khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ko kuma kin gaji kasuwanci a gun mahaifiyarki zaki iya turawa Kano da Lagos a saro takalma a saro lesi wata har Dubai a siyo katifu da kujeru da injin markade kina siyan masu aurar da amare din nan sai kiga kin zama hajjiya kin zama attajira lokaci kankani kasuwanci ya da albarka kin gaji kina da gonakin ki na gado ki je ki sa a nome miki su a yi noma a yi kasuwanci da gina ya baki jari da gina ya baki jari to da haka haka adashi ma wannan da mata suke ai kasuwa ce uwa adashi tana ciran da yake cewa karan adashin nan dubu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya kullum ta shiga ta tara kuɗi ta je umara ba haka ba ne ta shiga abincin siyarwa abincin siyarwa yana daga cikin sana'a mai albarka waina ɗan malele awara mun yi wata mata a unguwarmu muna yara take sai da zogale da zogale na sai ta gina gida saboda Allah ya yi mata consistency in dai ka zo wurin nan daga la'asar har goma na dare za ka same ta ko da saɓani kawai sai ka same ta ba ta fashi ba ta zuwa gaisuwar mutuwa ba ta zuwa biki ba ruwanta da kowa sana'a ta kawai take za ta zo da zogalanta buhu buhu tana sai da shi da haka ana taruwa a sai zogalan nan da haka wallahi sai ta arziki ta gina gida ta mutu Allah jikanta so da kan zaki sana'a abinda sana'a take so shine ki bata gaskiya a san cewa gidan jummai mai awara to awaran nan mai tsafta ce mai kyau ce mai nagarta ce duk anguwa za a siya ladidi mai dan wake to ba wasa akwai arha akwai mai nasha nasha za a dinga saya na fata mun gani
assalamu alaikum na gaba tana tambaya da Allah yaushe ne mai sahur ya kamata ta dakata daga sahur da da sahur ta nufin daidai wannan lokacin ke
eh a wannan lokacin a za dare yakan kai biyar da minti talatin da biyar ko zuwa da wani abu makamanta haka to ya kamata da zaran irin biyar da kwata ko da ashirin da ki bacci abinci shi ya fi saboda ana so ya zama tsakanin ki da cin abinci kadar ma ya qara'u ma yuqra'u 50 ayatan karanta aya hamsin amma ko da kin wuce a haka insha Allah akwai azumin ki matuƙa alfitu bai keto ba ai ga kusa akwai saura wannan ta ce na daga abin da Allah ja hankalin iyaye masu aika ma 'ya'yan suna gidan miji su ba da kuɗi ko kayan abinci yawa musamman a lokutan da biki ya taso a sama yara kureja sai sun kawo gudunmawan biki ko da mijin suna wani hali ne wannan wannan kokari ke ki kashe da yake aure ki sa ta tai sata kenan a gidan miji ko ko kuma ta matsa mai dole sai yayi abin da bai niyya ba idan ta samu ta kawo a shi mata albarka in ba ta samu ba a mata addu'a Allah ta samu shi za ki ci a yi sana'a aiko ta da sana'a ba ta jira namiji ba amma ki uzura mata cewa ta ɗebo shinkafa ta ɗebo taliya ta kawo saboda za a aure ko ta siyo buhun gishiri ta je garin haka tana rage mishi kuɗin cefane aure ya bai samu matsala ba daidai bane ba daidai bane a bari ba kyau wannan tambaya take wai game da maka wata makaranta ce aka kama yara suna shan shisha sai suka ce wai a kyale ai ba kayan maye bane ba za a kira iyayensu ba sun hakan ya dace to me ake sha a cikin shishan ne shisha ba ta sa maye ni ban san ko tana sa maye ba amma dai amma dai hayaki na cutar da dan adam ai ko ba ta sa maye kaman taba ne kenan ko ta yi taba ma ba kyau ai tunda tana cutarwa eh tunda dai ai ba ba abinci bane ba magani bane dan me za a sha ba daidai bane ya kamata lalle a hana su Allah ya kyauta
wannan ta tambaya game da azkar shin da Allah tana da ƴaƴa in ce azkar ɗinta na bacci ya ya ya za ta iya yi da niyyar nata da ƴaƴanta ta shafa masu koko sai ta masu daban-daban a za a iya ma yara haka yara ƙanana ah, ana iya yin azkar sai a tofa a shafa musu a jikinsu Allah ya sa Allah Allah zai ba su kariya insha Allah
ya saka wa malam da alkhairi to Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik ومن بعدك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متى اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله